على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وبادروا بالأعمال قبل فوات الأوان اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون نتحدث في هذه الخطبة عن آفة خطيرة ومعصية عظيمة وجريمة كبيرة وبلية جسيمة هذه الآفة والمعصية هي أصل كل مصيبة هي أصل كل مصيبة وقعت وتقع في أمتنا الإسلامية بها استطاع الأعداء السيطرة الكاملة على البلاد والعباد وبها استطاعوا زعزعة المسلمين وإبعادهم عن دينهم وهي خصلة إن فشت بين الناس فباطن الأرض خير من ظاهرها إنها آفة الخيانة عباد الله واعلموا عباد الله أنه لا يسقط عظيم من العظماء إلا بالخيانة والخيانة هي التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه وهي كبيرة من الكبائر أيها المسلمون لقد فشت الخيانة وانتشرت من جميع النواحي فتارة تأتي الخيانة من العدو وتارة تأتي الخيانة من الصديق الحبيب وهي أنكى وأوجع يخادعني العدو فلا أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق أقسى شيء أن تطعن الأمة من رجالها وأبناء جلدتها فخيانة من لا تتوقع منه ال- فخيانة من تتوقع منه العون لا يساوي مرارتها شيء ولذا فإن الأمانة ثقيلة جدا عباد الله قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فأهل الخيانة بعيدون عن حب الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين وأهل الخيانة بعيدون عن هداية الله تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقد جمع الله تعالى بين الكفر والخيانة فقال الله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منها بقوله لا تخن من خانك ويستعيذ بالله منها فيقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة والخيانة سمة من سمات النفاق لأن الخائن لا يمكنه أن يخفي خيانته إلا بالنفاق نعوذ بالله من الخيانة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ثم أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فخيانة الله تعالى هي الإخلال بحقوق الله من عدم تحقيق لا إله إلا الله في النفس وعبادة غيره وتعطيل فرائضه وانتهاك محارمه وعدم تحكيم شريعته كلها خيانة لله تعالى وإذا خنت الله تعالى خانك كل شيء وأما خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم فتقديم قول فلان أو الولي فلان على قوله وترك سنته مع العلم بها والطعن فيها وفي حملتها والطعن في آل بيته الطاهرين وأما قول الله عز وجل وتخونوا أماناتكم فإن الله عز وجل ذكر الأمانات قال وتخونوا اماناتكم فانها امانات وليست امانه واحده فالصلاه امانه والوضوء امانه والوزن امانه والكيل امانه واشد من ذلك كله الودائع فليحذر المسلم والموظف من خيانة الأمانة بتعاطي الرشوة أو إتعاب أصحاب المعاملات وتأخيرهم فإنها خيانة للأمانة التي حذر الله عز وجل منها ومنع من ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ ديننا وأن يحفظ أمننا وأن يحفظ بلادنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من كان في نصره صلاح للإسلام والمسلمين واخذل من كان في خذلانه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ba haka ‘yan uwa musulmi hudu ba ta yi bayani bayan godiya ga Allah da salati ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta yi bayani akan wata matsala mai girma wani saɓon Allah mai girman gaske wato wani mugun zunubi mugun laihi wanda yana da girma a wajen Allah wani babban bala'i wanda yana da gwaɓi sosai wannan musiba da wannan sabo ba komi ba ne ba shine wato yaudara da ha'inci da cin amana wanda wannan shine asalin dukkanin wata musiba da ta faru da kuma musiba wadda take faruwa a cikin al'ummar mu ta musulunci da wannan wato musibai ne makiya suka samu damar samun cikakken iko da mamaye al'umman musulmi da kuma garuruwa na al'umman musulmi da wannan musiban ne makiya suka samu damar wato haddasa bunciru tsoma a cikin sawun musulmi da kuma nisantar da al'umman musulmi daga addininsu wannan ɗabi'a ta cin amana idan ta watsu a cikin al'umma to cikin ƙasa ya hi wajen ƙasa alheri domin gaba ɗaya rayuwa burkucewa take lalacewa take ‘yan uwa musulmi mu sani a tarihi wani mutum mai girma bai taɓa haɗuwa ba sai dalilin cin amana duk inda kaga wani mutum mai girma mai matsayi ya kaskanta ya wulakanta to sakamakon cin amanan maciya amana ne hakan yake faruwa da haka in ka bibiyi tarihi zaka tarda wani babban sarki wanda ake jin tsoron shi a duniya sarautar shi za ta ƙare ne sanadiyar wasu maciya amana wani babban mutum wanda Allah ya mai ɗaukaka to zai kaskanta ya wulaƙanta ne sanadiyar maciya amana idan Allah ya ɗaga mutum ya ba shi daraja to sau da yawa maciya amana na tare da shi ko na nesa da shi su suke mai zakon ƙasa wato ya zube ya tarwace ya kaskanta don haka ba a taɓa samun wani mai girma ba ya kaskanta ba a taɓa samun wani mai daraja ba ya tozarta sai sanadiyar cin amanan maciya amana don haka wannan musibai take da girma 'yan uwa musulmi abin da ake nihi da cin amana gaba ɗaya nan wato shine mutum ya zamanto ya yi sake da abin da aka ɗora mai na nauyi na amana wannan shine cin amana nauyi mas'uliya responsibility wanda aka ɗora bisa kanka kai ko oho da shi ya zama bai dame ka ba wannan shine cin amana kowane ɗan adam akwai nau'i na amana bisa kan shi wanda ya kamata a ce ya tsari don haka wannan zancen na cin amana ba zance ba ne wanda ya shafi wane kowa ne zance ne wanda ya shafi kowa da kowa ya shafi malami ya shafi jahili ya shafi mai kuɗi ya shafi talaka ya shafi wato ƙarami da babba ‘yan uwa musulmi wannan yana daga cikin babban zunubi yana cikin kaba'ira cin amana da yaudara ‘yan uwa musulmi a duk lokacin da ya zama na cin amana shine ya mamaye wannan rayuwar tamu cin amana shine ya fantsama a duk duniyan nan gaba ɗaya siyasar duniya yanzu tana tahiya ne a ƙarƙashin cin amana da ha'inci to al'amari ya lalace idan ya zamanto cin amana ya fantsama a ko'ina babu wani mutum da yake da aminci a game da a ci amanar shi a kowace ƙyabtawa a kowane lokaci wani lokaci cin amana yana zo ma al'umma ta ɓangaren maƙiyan wannan al'ummar wannan yana da ɗan sauƙi amma shi ma cin amana ne to abin da ya fi shi muni ya fi shi bala'i ya fi shi tada hankali ya fi shi raɗaɗi a zuciya shine cin amana daga masoyi ya ka ce wanga babban aminin ka ne ko babban abokinka amma shi ya ci amanar ka to wannan ya hi girma kamar yadda wani mai hikima yake cewa maki yana yaudara ta ban damuwa da yaudarar shi amma lokacin da na ga abokina masoyina ya ha'ince ni ya yaudare ni ya ce to zan fashe da kuka ne domin ban san wato mahita ba bala'in ya yi girman gaske to haka ma al'umma ko ƙasa idan ya zama cikin jagororin ƙasa an samu wanda suke cin amana ƙasa to al'amarin ƙasa bai tafiya idan zama na cikin ƙusoshi waɗanda su ne gaba-gaba wajen jagorancin al'amuran ƙasa idan za a samu maciya amana a cikinsu to koma wace irin ƙasa ce taɓarɓarewa za ta yi al'amarin ta bai ci gaba al'umma ba ta taɓa shan wuya ba ta ɗanɗani kuɗatta a tarihi in banda ta ɓangaren maciya amanarta to kuma cin amana ya zama kai dan ƙasa ne amma kuma kai za ka ci amanar ƙasa kai wato kana jingina kanka zuwa ga wannan al'ummai amma kai ka iya sai da mutuncin wannan al'ummai ka iya yin komi na ha'intar al'ummai da cin amananta to tur da kai ɗan uwa musulmi yana cikin abin da yake mahi muni mahi wato girma ya zamo an zo an zalunci wata al'umma ta ɓangaren wasu ɗaiɗaikun jama'arta don haka ha'inci da cin amana na wanda kai kana ma tsammanin shi ne zai taimake ka wannan babu wani ɗaci ko wata guba ko wani raɗaɗi wanda yake daidai da wannan e zamanto mutumin da kai in matsala ta zo ma shi za ka kira sai ka tarda to shi ne matsalar to sai ka kirawa wanda in matsala ta zo ma shine zaka kwankwasa ma kowa to sai ya zama shi da karan kanshi shine matsalai taka yanzu ya zaka yi kenan don haka yaudara ta masoyi ko yaudara ta aboki ko yaudara ta amini tana da girma raɗaɗinta ba ɗaya bane da sauran raɗaɗi yan uwa musulmi don haka tunda cin amana ya zamanto yana da girma yana iya haddasa komi yana iya sanadiyar kashe al'umma yana iya sanadiyar kashe ƙasa yana iya sanadiyar wato zub da girman mai girma zub da darajar mai daraja cin mutuncin mai mutunci sace dukiyar mai dukiya yana iya tarwatsa rayuwa ya tarwatsa tsari ya tarwatsar da komi to kishiyan shi yana da muhimmanci shine riƙon amana shi yasa Allah ya ya jinjina ma lamarin riƙon amana ya nuna wannan al'amari ne mai girman gaske Allah ya nuna riƙe amana abu ne mai nauyi sai mutum mai karɓa sunan mutum mai mutuncin gaske shi kaɗai ne zaka same shi ɗan amana mai riƙe amana ko wuya ko daɗi ko ya rai ko ya rasa ran shi zai riƙe amana da aka bashi wallahi wannan cikin mutane yanzu 'yan kaɗan ne masu riƙe amana kuma yana cikin alamomin tashin alkiyama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata yace ƙarshen duniya idan ya zo zai kai ana tattaunawa mutane na hira in ana neman ina wani mutum mai riƙon amana sai dai a ɗora gari ai cikin kabila kaza akwai wani mutum akwai amana ma'ana babu su sun ƙare sai ɗaiɗaiku sai a ce cikin kabila kaza akwai mutum wani wannan mutumin yana da amana shi yasa Allah ta'ala ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard lalle mu mun bujiro da amana akan sammai sammai suka kasa dauka suka cita musu nauyi akan kasai kasai suka kasa dauka suka ce amana ta musu nauyi akan duwatsu Allah ya ce fa abaina an yahmilnaha duka suka ki daukar wannan amana wa ashfaqana minha suka ji tsoranta wa hamalaha al-insani shi kuma dan adam ya tara kai ya dauki innahu kana zaluman jahula Allah ya ce lalle shi dan adam ya kasance azzalimi ne jahili ne zalimci da jahilci ne ya ja shi iya daukar amanar da sammai da kasai da duwatsu suka kasa dauka yan uwa musulmi wannan dalilin ne yasa maciya amana suna nesa ga kaunar Allah Allah baya kaunar maciya amana karara ya faɗi cikin Qur'ani yace inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah baya kaunar maciya amana cin amana yana nisantar da mai shi daga hanya ta shirya duk wanda ya zaɓi cin amana ya ɗinka rigar cin amana da ita yake rayuwa to wannan mutumin shirya shi sai ta yi wuya tsakanin shi da shirya akwai nisa akwai tazara mai nisa shi sa Allah ta'ala ya ce wa annan la ya hadi kaidal kha'ini Allah baya shiryar da makircin maciya amana masu ha'inci kai saboda girman cin amana Allah sai da ya haɗa cin amana da kafirci waje guda cikin alkur'ani Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur lalle Allah ba ya son dukkanin mai cin amana wanda ɗabi'an shine cin amana mai yawan kafirci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tsoratar da al'umma shi game da ha'inci da cin amana yace la takun man khanaka karka ci amanar mutumin da ya ci amanar ka saboda ba abin kwarai bane balle ka ce karama ma'ana musulmi mai ɗabi'a ta kwarai ko da wani ya ci amana shi shi ba zai ci amana shi in kaga mutum yana cin amana ko da ramuwa ce yake to alama shi ba mutumin kirki bane domin mu annabi ya hana mu cin amana ba wai ka ci amanar wani mutum ba amintaccen ka a'a wanda ya ci amanar ka manzon Allah ya ce la tahun man khanaka kar ka ci amanar wanda ya ci amanar ka domin abin da ya ba daidai ba ne kai bai dace ba ka zo kai ma ka maimaita yan uwa musulmi manzo Allah sallam yana neman tsarin Allah game da cin amana a cikin sallah kamin manzon Allah ya sallame sallah yana cikin addu'o'in da suka shahara manzon Allah yana yi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satul bitana ya Allah ina neman ka mani tsari game da cin amana lalle wannan ɗabi'a tur da ita a ce ita ce ɗabi'ar da ke cikin zuciyar musulmi ta yi ci amana ɗan uwa musulmi cin amana alama ce daga cikin alamomin munahuci da kaga mutum yana cin amana to yanzu ce in aka kasa munahuci kaso uku ya kwasa kashe guda saura biyu ya ɗi da zama original gangariya don haka babba alama ce da take nuna mutum ya fara kama hanyar zama munahuci to kaka za a yi maka ci amana in baka arai rigan munafukai ba domin shi cin amana yawanci sai ka yi ta ɓoye manufanka ka yi ta ɓoye manufanka sannan ka zo ka ci amana to shi kuma wannan aikin munafukai ne yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin shi mai girma ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci amanar Allah kar ku ci amanar manzon Allah kar ku ci amanar kawunan ku da kanku wa antum ta'lamuna kuma alhali ku kuna sane menene cin amanar Allah to cin amanar Allah abubuwa da yawa yana daga cikin cin amanar Allah mutum ya zamanto yayi wasa da haƙoƙin Allah yana sane haƙƙin Allah ne kaza amma ya ƙiya Allah ya hana kaza amma ya aikata wannan cin amanar Allah yana daga cikin cin amanar Allah mutum yana faɗin la ilaha illallah amma ya ƙi ya tabbatar da ita a aikace cikin rayuwan shi babu halaye irin na mai la ilaha illallah mu'amalar shi tana ƙaryata shi anya da gaske ne ya da la wannan cin amanar Allah ya zamana ka ƙi tabbatar da lalle kai ne wanda ka yadda da la ilaha illallah a cikin rayuwanka da mu'amalanka wato ka tabbatar da haka a cikin karan kanka yana daga cikin cin amanar Allah bauta ma wani wanda ba Allah ba yana daga cikin cin amanar Allah wato ɓata farillai da dokoki waɗanda Allah ya tsara da aikata ababen haram wanda Allah ya hana yana cikin cin amanar Allah kana matsayin musulmi wanda ya da Allah amma kana kyamar a yi aiki da shari'ar Allah wannan cin amanar Allah ne kake don haka 'yan uwa musulmi wannan dukkaninsu suna daga cikin alamomi na cin amanar Allah to kuma idan ka ci amanar Allah to komi ma cin amana kaza don haka da kaga wani ya ci amanar ka to no an ya kai baka ci amanar Allah ba in dai ka ci amanar Allah to komi kowa da komi sai har tunkiyar gidanka sai ta ci amanar ka wallahi in ka ci amanar Allah komi ma sai ya ci amanar ka kai ma don haka shine babban tushe duk mutumin da ya bujire ma Allah a duniya babu wanda ya hima gata da ni'ima irin Allah subhanahu wata'ala to sai ka bujire mai ka ci amana shi to mi wa za ka rike ma amana don haka ba a bada amana ga mutumin da bai yarda da Allah ba saboda in kai kana gana a wannan kafirin mutumin kirki ne yana da rikon amana ƙarya kake ba a taba samun kafiri ba mai rikon amana ko da ka za ka bashi dukiya ka zo ka tarda ta yadda take wannan ƙarya kake yi kafiri duk inda yake maciyin amana ne domin amana da tafi kowace amana girma ita ce amana Allah ya canye dan ya tsare ta ka wannan ba a karama amana ba ce wanda ya canye babba amana ya tsare karamar amana wannan abin jinjina mane abin taba mane yana daga cikin cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ɗora gabatar da maganar wani sama ga tashi da zaran kowaye a duniya tun matsayin shi in dai za ka hihita magana shi sama ga maganar manzan Allah to ka ci amanar manzan Allah manzan Allah sun sallam Allah ya hana a shiga gaban shi da magana ko aiki a musulunci a addinance la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul da haka da ka shiga da ka gabatar da wani ko mahaihinka ko mahaihiyarka ka hihita magana shi sama ga maganar manzan Allah to ka ci amanar manzan Allah yana daga cikin cin amanar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutum ya yi waci da sunnar shi tare da ya santa in bai sani ba yana da uzuri amma ya sani sarai kaza sunna ce ta manzan Allah amma ya yi waci da ita to ya ci amanar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daga cikin cin amanar manzan Allah sallam sukar sahabban da suka kawo mamu sunnonin manzan Allah da an same ka kana sukar sahabbai ko kana zagin su ko kana cewa cikinsu akwai mutanen banza ka ci amanar manzo Allah sallallahu yana cikin cin amanar manzo Allah sallallahu zagin iyalan gidan shi iyalan gidan shi masu tsarki kawai sai a same ka kai musuluncin ka ya nuna maka Aisha ba mutum ne ya kirki bace don haka sai ka kinkimo rawani ka zo kana cinye mata to ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam kuma sannan banda cin amanar manzon Allah cikin mana akwai akwai rena shi manzon Allah domin kai kana nihin din rayuwar shi gaba ɗaya da ya yi kaf bai da ganowa ta ya gano cewa wana ba mutumin kirki ba ne yan rayu da shi yana ta yaban shi yana ta yaban shi har yabar duniya sai kai cirut yanzu ka zo ka kinkimo rauni ka kace wai ka gano ai ba rasuwan manzan Allah ba mutumin kirki ba ne ka ci amanar manzan Allah cin amana ne ka yi wa manzan Allah idan ka zagi ɗaya daga cikin matayen shi ko iyalan gidan shi ko sahabban shi yan uwa musulmi aya sai ta ce wata hunu amanatu kuma kar ku ci amanar kawunanku sai ta kawo amanat bata ce ba amanatu don ya nuna amanoninku su suna da yawa kar ku ci amanonin kawunanku da kanku domin musulmin da ya bar sallah ko ya wulakantar da ita ya ci amana sallah amana ce musulmin da bai kyautata alwala ya ci amana musulmin da bai tsare sikeli a wajen awo wannan ya ci amana musulmin da yake wasa da cika tiya a wajen awo wannan cin amana ne yayi musulmin da zai ja metir ya auna yadi ko ya auna hili sai ya dan rage ko ya dan kara wannan cin amana ne yayi wato ashe amanonin da za ku ci naku wannan suna da yawa shi yasa Allah ya ce wata hunu amanatikum to amma abin da yafi wannan muni yafi cikakken amana shine mutumin da za a bashi kayan ajiya ko kayan al'umma a bashi jagoranci ko kulawa sai ya handame ya canye don haka ya dace duk wani ma'aikaci musulmi ya yi hattara ya yi hankali game da cin amana a ɓangaren da aka bashi kula da shi ko kai darakata ne na wata ma'aikata ko kai ne oga a cikin wata jama'a ko kai ne mai gidan wasu to ka yi hankali da yin abin da ana lissafa ya matsayin cin amana ‘yan uwa musulmi yana daga cikin cin amana wato musulmai cin amanar musulmai kana matsayin ma'aikaci ko kai kasa kanka aikin balle aikin da gwamnati ne ta saka ko kai kasa kanka aiki yau in ka zo ka buɗa wato waje na ƙira kai makeri ne kai ka ga dama ka buɗa za ka ɗora ƙira to dole sai ka tsare amanar musulmai a wannan ɓangaren naka duk musulman da ya zo yarjejeniyar da kai za ka mashi aiki kaza kuma zai zo lokaci kaza ya karba to ya zama ka cika shine ka tsare amanar musulmai amma in za ka dora ha in ka karbe kuɗi ka yin aiki ka ba da randebu ka saba ka wannan cin amana kake yi kana cin amana a bangaren aikinka don haka duk mutumin da zai karbi cin hanci da rashawa a cikin aikin shi to ya sani cin amana yake yana cin amana kanshi da kanshi kuma yana cin amanar al'ummar musulmi a cikin aikin shi duk mutumin da zai zama shi yake kula da ɓangaren aiki kaza amma ya jinkirtar da mutane ko ya azabtar da su ko ya tsaida su ko ya ƙiyin aikin ya je ya yi wani daban to wannan cin amanar wannan al'ummar yake muna neman tsarin Allah game da cin amana Allah ta'ala ya tsare mu game da yaudara da cin amana da ha'inci da zalunci duk abin da zai karatar da mu zuwa ga haka muna neman Allah ta'ala ya tsare mu dukkanin al'umman musulmi da suke cikin fadin kasar mu ta Nijar Allah ta'ala ya tsare su game da cin amana wanda kuma ya riga ya ci Allah sa ya tuba ya gano ya aikata babban zunubi muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tsare kasar mu da tsaro na musamman daga wajen shi ya ba mu kariya daga wajen shi duk abin da zai zamo barazana ko tashin hankali Allah ya mama maganin shi da rahamar shi Allah ya tausaya mu da tausayin shi muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ƙara daga musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai duk inda musulmai suke suke fama da kunci ko matsaci ko takura Allah ta'ala ka musu gudunmuwa da agaji marasa lahiya Allah ta'ala ka ba su lahiya masu bukatoci na alkhairi Allah ta'ala biya mun bukatocin baki daya wala haula wala quwwata illa billah sai da sallah